بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان أرواحنا له فداء إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جيم من سيا أكمل bayanin yadda aka shiga da iyalan gida tsarkaka ya zuwa ga sarkin kuba da bangaren yazi ibn ziyar bayan nan kuma kuma karanta abin da ya faru da bayan da bayan abin da ya musu a fada din ya hau mumbari ya hudu ba yana jingina ta zuwa ga addini inda yake cewa yake hamdala ga Allah wanda ya ba sarkinsa nasara ya kuma kunyata ya faɗi wasu kalmomi wanda abdullahi bin hafif bai iya daurewa ba ya katse masa hanzari wannan fa'ina nan hudumar ta kare domin ji kuma yadda har dai an takan da ya kashe da ya abdullahi bin hafif abdullahi bin hafif ya cimma burinsa na da shahada wanda bai samu ba tun tun sai yayin da ƙarshen rayuwarsu ta zo yana yana tsoho tukun-tukun to merowa ya ce sai ibn ziyad ya rubuta ma yazid dan muawiya da labarin kashe hussein da kuma labarin iyalan gidansa suka kuma na gashi ainihin ya yi nasara ga abin da ya aikata kuma ga kawo kan tare da shi ga kuma iyalan gidansa a tsara a hannunsa da takardar sa ta isa wajen yazidu ya karanta sai ya aiko masa da jawabi amsa yana umurtarsa da a kai kan husaini da sauran kawo kan da aka kashe tare da shi a kawo kuma duk ma iyalansa da duk da matansa da iyalansa da duk kayan da aka kwasa nasu duk aka yi masa ibn jauzi ya ce sai aka haɗa wasu mutane su raka su duk inda suka sauka sai su fito da kan hussein daga cikin akwati wanda dama nan suke sai su soke shi a mashi su rika gadansa duk tsawon dare har ya zuwa lokacin za su tashi za su tashi sai su maishe shi cikin akwati din su ɗauka domin da suka je gari sai a fito da shi daga cikin akwatin a tsaye a mashi a raga na an je masauki za a kwana sai a sai sai sai sai sai a yi gadinsa in kuma za a tafi a hau dawa kai a kama hanya sai a saka amma ta ci gaba da tafiya to sai suka sauka a cikin masaukan nasu zangonnin da suka yi akwai wani zangon da suka yada a wani dera na wani rahibi dera ban san wani harshe ba ne amma dai haka ko larabci ne amma suna cewa daira akwai ma unguwanni da an ce masu daira sunan unguwa kaga amma asalin daira wani gini ne da akan yi galiba a dokan daji wanda ma'abuta addinin nasara sukan aurace su ta ayyukan ibadodi ya kama da irin harwa ba mu da harwa a nan ma wajen kamar sudan suna da abubuwa suke ci mishi harwa amma su kamar makaranta ne da wanda akan ci ma a daji haka a ƙauye sai zama wanda suka je karatun kawai su kamar masu ɗan hadda to dera kamar haka nan ne wani gini ne wanda yake kawai mutane suka haɗu su rika ibadodi galiban shi a daji to sai suka sako wani dera na wani rahibi wato malami yawan ibada na baba nasari suka fito da kan kamar da suka saba suka soke a mashi suka aje masu gadi na masu gadi suka jingina kan a katangan wadera din shi wannan malamin banasari to da dare ya raba sai wannan rahibin ya hango haske daga daga inda kan yake ya tashi har zuwa tsororon sama sai ya leko ya ce mutanen ku ne suwa ne suka ce mu ne sabon ibn ziyar ya ce wannan kuma kamfa suka ce kan hassan kasan kan hussein bin ali bin abi talibin dan fatima yar manzo Allah sai ce wannan kan dan yar annabin ku ne suka ce e ya ce turmaku bi isar koma hantu ya ce da masihu yana da ɗa da mun saukar da su shi lambunan lambu nan mun kira ba za mu gane lambu ba saboda mu a wurinmu hadika gona muke ce mata akan shuka ne ba zama ake ba amma akan yi a wurare akan yi wani lambu wanda akan shuke-shuke na itatuwa da ruwa a gida mai kyau masu sukuni sukan yi irin wannan sai ya fi gidan da suke kwana tsada akan je akan fita nan aje a shakata ga ruwa yana kwarara ga itatuwa kasa ba zai ba za ka samu wurin da za ka yi irin wannan lambu din a gida a gari ba sai can nesa da gari inda ruwa ke kwarara da iska mai kyau saboda ka sai ce to da nan muka zaune da shi domin ganin cewa shi gidan lambu din ya fi gidan cikin gari kamar da za ga mutum yana da gidan lambu ya nuna ka gidansa na cikin gari da yake kwana tsada sai ce da irin wannan za mu zaune da shi wato ma'ana da za mu zaune da shi gidan da ya fi kyau saboda nan da hausa inda ce mana lambu ma yin tana ba su gane ba saboda ba su cika yin lambu na nadira ne za ka ga mutane sun san gidaje irin na lambu amma yakan akan yi su da tsada zai fito da ainihin irin wannan zamu za mu saukar da shi da a ce musihu yana da ɗa sannan sai ce to akwai ne da wani tayi da zan muku ko za ku amsa suka ce menene ya ce ina da dirhami dubu goma in ba ku ku ba ni kan har ya zuwa wayewan gari in za ku tafi ku karɓa ku tafi suka ce da mai muka cutu hakan yana nan yadda yake kuma mun karbi kuɗi mai yawa kawo ka ɗauki kanka kawo kuɗin sai rahibin nan ya ɗauki kan ya je ya wanke shi ya sa masa turare ya bashi tare da shi ya shiga kuka duk tsawon dare ɗin da yin da gari ya waye ya ce ya kai wannan kai ba na iya mallaka maka komai sai kai na wato ba zai ba zan iya komai ba da da ina yawa da na yi maka amma na shaida babu ubangiji sai Allah kuma kakanka Muhammad manzo Allah kuma na shaida ni mabiyin ka ne sannan sai fito daga dera ɗinsa da wannan kuɗin ya fito daga dera ɗinsa yana masu yaran gida hidimomi sannan daga baya mutanen suka karɓi kan suka kuma karɓi kuɗin suka kama hanya tare da yaran gidan da suka kama wannan ya ka abin da aka faɗi gidan da kisan wannan rahibi da dera yana da yana ɗan tsawo ba ma dera ɗaya suka sauka ba akwai deran ma da suka je shi ma shi mai deran ya ta masu hidimomi sun kwana a nan ne akwai kuma deran da suka sauka wanda shi rahibin shi ɗaya ne wanda shi ya masu wannan ya karfi ya ba su dirhami dubu goma suka yadda ya ɗauki kai na dare rabin dare tun da bayan rabin dare ne ya ga wannan ya zo ya tambaye su suka ba shi ƙarshen dare zuwa ƙarshen dare ɗin an ce sun karɓi wannan dirhamomi ɗin amma bayan sun tafi sun kama hanya sun yi nisa sun tabbatar dirhamomi ne sai allah ya juya da dirhamomin suka koma tsakon kwani ba su iya amfana da dirhamomi yayin da suka kusa dimashik wannan mun takaita labarin kenan domin an bi da su gari-gari ba ainihin kai tsaye an nufi dimashik ne sai da aka bi ko muhimman garuruwa kuma duk garin da aka je akan tare su da biki amma yanzu muna tarihin mu dole mu yi shi a gurguje ganin cewa muna da muna da kwanaki kalilan mura za mu so mu so kuma kammala har zuwa dawowarsu madina da suka kusa da mashik kuma kursum ta kusanto wajen shibir yana tare da su shi shi shibir sai ta ce da shi ina da wata bukata ya zuwa gare ka ya ce me bukatar ki ya yar ali ta ce in mun shiga gari kar ka bi da mu hanya da yake da yawan da yawan masu duba masu kallon kuma ka sa su wuce da kawo kan nan gaba don a daina kallon zama kallon kawo kan ya ɗauke hankalinsu ga wani ganin domin muna jin kunyan yawan kallonmu da ake wata kuma da hanyar da ba a cika yawan mutane ba kuma a sa kawo kan can gaba ta yadda mutane za su kallon kansu daina kallon mu ga kuma halin da muke ciki wato irin yadda ga galabaitin tafiya ga irin tufa kwara ɗaya ga shi an yadda aka yi musu da ba su san a kalle su haka to amsan da ya bata sai ya sa aka soke kawo kan a masu aka sa a tsakiyarsu don a kalle su tare da kawo saboda bakin ciki da jin haushi da kafirci mutunci sai mata ma abin roƙon da ta yi sai ya mata akasin abin da ta roƙa abin da ba ta son shi kuma ya bi su da bi da su hanyar da za a ka fi yawan mutane da za a dube su sai kuma ya sa kawo kan a tsakiyarsu saboda a gansu har aka shiga da su ƙofar dimashik aka sa su aka sa su a ƙofar babban masallaci inda dama an zo da ribatattun yaƙi bayi nan ake aje su shigansu dimashik ya yi daidai da ɗaya ga watan safa mai ruwa ya ce sai wani tsoho ya zo ya kusanto wajen matan hussein alai salam da iyalansa suna zaune inda ake kamo bayi din a aji su sai ya ce da su alhamdulillah lalzi katalakum wa alakakum wa arahal bilad min rijalikum wa mukana amiral mu'minin yazid minku yana na ce da ya dube su ya ce madar mun gode ma Allah da ya kashe ku ya halaka ya hutar da gari da mazan ya kuma ba sarkin musulmi ya zidu na iko a kan ya sallana ku ya kama shi tsohon iyakan bayanta zakiya sai shi imam zainul abidin ya ce da shi ya sheikh dattijo kenan dattijo ko ka karanta alkur'ani ya ce na ya ce ka san ayin da ta cewa take cewa kulla asalukum alaihi ajran illa almawaddata fil qurba tsohon ya ce eh na karanta wannan aya na san sai ali alaihi salam ya mishi to ai mu ne zur qurba din ya sheka ya ce ka karanta surata bani isra'il da Allah ta ake cewa ati zur qurba haqqa yace na karanta yace to ai mu ne qurba din ya shi yace kuma ka karanta inna wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi kuma sahu wa lir rasul wa lir zur qurba yace eh na karanta yace to ai mu ne zur qurba din yace ka karanta ayin inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-risa'ar al-bayti wa yutahhirukum tatheera yace na karanta yace to ai mu ne ahlul bait din wanda Allah ya keɓance mu da wannan ayan ta tsarkaka sai tsohon ya shi ya zukun yana nadama abin da ya juya ya dubi imam zainal abin ya ce billahi alaika antum hum na gaban da ka ku ne waɗanda aka faɗa ku ne wato zurƙuru annan da wannan da aka zubar aka azaba Allah an kuma rusa ku ne sai imam ya ce mu ne inna la nahnuhum min ghairi shakk ne ba ko shakka wa haqqu jaddina rasulullah inna la nahnu mun gaba da haƙƙin kakanmu manzo Allah mu ne so ƴan mutane sai tsohon ya fice da kuka ya ɗauki rawaninsa ya nana da ƙasa ya ɗaga hannuwansa sama ya ce allahumma inna na bra'u ilaika min adu ali muhammadin min jinnin wa insi ce allah muna bara'a ya zuwa gare ka daga dukkan maƙiyin iyalan gidan muhammadu na aljannu da mutane sai ya juya dubi imam zainal abin ya ce to ko zan sami tuba allah zai karɓi tuba na sai imaman ki masa na in ka tuba Allah bai karɓi tuba ka za ka kasance tare da sai ce to na tuba sai labari ya zo manzo yazid abin ga abin da wani tsoho kaji kaji kaji an zo da su kaji abin da ya gudana sai ce a kashe shi sunan kenan ji karatu mun je ibn ziyad ya ce a kashe wannan ya ce a kashe wannan ya kashe tsoho abdullahi bin afif shi wannan wannan tsohon shi ma tunda ya ce allah ina na yi bara'ar duk makin iyalan muhammadu na aljannu da mutane ya ce akwai tuba ya ce tunatu ya ce akwai ya ce tunatu da zai da ce a kashe shi ya umarni aka kashe shi sa'ad bin sa'ad as-sa'id ya ce na fita za ni baitul muqaddas ina tsakiyar sham na ina wani gari wannan garin mai yawan ƙoramu da yawan itatuwa sai na ga sun sa sun mamman kyallaye masu ado da labuloli da dibajoji a jikin itatuwa ta mama kamar da aka yi idan a sa kyallaye na ado kuma nan mun sa na jaja bakaki a wani muna maulidi mukan sa na ado a wasu a gari akan sa mamman na itatuwa kyallaye to irin wannan kyallayen ado aka sassa a gari ya ga kun mutanen suna farin ciki matansu na buga ganguna ana murna duk sun yi kunshi sun kuma an yi ado irin da na sallah na idi to sai ce a ran sai ce to mutanen sham suna da wani idi ne da mu ba sani ba sai na ga wasu mutane suna magana a gefe guda sai na tambaye su na ce ku mutanen sham kuna da wani idi ne da mu ba mu san shi ba sai suka ce ya shek mun ga kai bako ne kai bako ne sai ce na'am sai ce ni ne sahal bin sa'ad na ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam itibar wanda wanda ya ga annabi sunansa sahabi saboda ka sa'ad bin sa'ad bin sa'ad bin sa'ad as-sa'idi sahabi ne sai ce musu eh ni ni ne sa'ad bin sa'ad na kuma ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai suka ce ya sa abin mamaki ne sama ba ta yi ruwan jini ba asa kuma ba ta bice da mutanen ta ba sai na ce mene ne suka ce suka ce ai wannan kan husaini ne jinin muhammad sallallahu alaihi shi ne aka kawo hadayensa kyauta daga ƙasan iraq na ce wa a jama'a kan husaini za a kawo kyautansa hadayensa ainihin ya zama kuma mutane na farin ciki wato kafin a shigo da kanyi ana murna shi wani gari ne cikin garuruwa shi sahar bin sa'ar ya shiga ya ga ana ya ce garin mai yawan itatuwa da kuma ruwa ƙoramu na farara a ƙasan sham sai ga sun gari ana cike da murna sai aka ce ai za a shigo da kan husaini ake wannan wa sai ce da wata wace kofa za a shigo sai suka nuna mashi kofa ana ce ma kofan babu sa'at zai ce ina tsaye sai na ga tutoci suna bibiyan juna sai na ga wani mahayi a hannunsa akwai tuta an an cire kan tutar an tsire kai kuma wannan kan ya fi kowa kama da kan manzo Allah sallallahu alaihi sai bayan nan sai na ga an wuce da mata a kan raƙuma babu shimfiɗa wannan ba ƙaramin azaba ba ne ba karamin azaba ba ne a hau bayan raƙumi yana tafiya doguwar tafiya don zai irin irin mu yadda zai goge jikin mutum tun da yadda yake tafiya da shi ne yana zagon zagon da shi ne shi kuma jikinsa na ta guga fata jikin raƙumi ɗin sun je ciwon da zai yi ba karamin sai aka ɗora mata a kai ana tafiya da su babu koshin ya ce sai ne kusa da su sai na ga wata yarinya na ce mata wace ce ke sai ta ce ni ne sukaina ana iya cewa sukaina ko sakina in ka ce sukaina ka yi ta zigiri ba damuwa kada iya cewa sakina ko sukaina ɗaya ne sai na ce sai ta ce mini ne sukaina bintul hussein sai na ce to ko kina da wata bukata ni ne sa'ad bin sa'ad daga cikin wanda suka ga kakanki kuma suka ji hadisinsa sai ta ce ya sa ka ce ma mai wancan kan ya gaba da kan can gabanmu domin har ganin kan ya shagartar da mutane ga dubanmu kare su rika ganin haramin manzo Allah sallallahu alaihi sai ne sai ne kusa da shi mai wannan kai din na ce da shi kan ko ga wani abu na baka wani abu zaka biya mu bukata ka karbi na baka dinari ɗari hudu dinari dinari ɗari hudu za ka biya min wata bukata ya ce mai bukata dinari ɗari hudu kudin da yawa sai ya ce kai gaba da kan kamar inda su mata suke harami sai ce a wani sai a mashi kudin sai ya gaba to sai na dawo wajen ta na ce mata ko akwai ku da wata bukata kuma sai ta ce kana da wani abu da za ka iya don an bar mu babu hijabobi sai ce dama shi yana sai da tufafi yana tufafi sai je kayan sai ɗauko tufafi sai ba su suka sassa a wani ya kawo musu kyallaye wannan sa'ad bin sa'ad kenan wanda shi zai tafiya fataucinsa yana tashi fatauci baitul maqdis hanya ta bi da shi ɗaya daga cikin garuruwan sham alhali an shigo da kawo ka da ranar ne ran shigo da kawo wannan ya nuna irin abin da ake a kowane gari kowane gari za a aika ma sarkin garin gwamna kenan cewa za a shigo za a zo da kai din zai sa a yi shera a gyara gari a tsaftace shi amma irin yadda ake yi na murna a je da ganguna ana raye-raye a taro kai da ce jama'a a saura a shera a zo fada akwai bayani ce allah ya ba sarkin musulmi nasara kan makiyinsa ba khariji khariji wanda ya fita daga ɗa ya fita daga addini ya nemi ya yi tawaye amma allah ya kunyata shi ya sa an ci karfinsa yanzu a shigo da kansa saboda haka don taya sarkin musulmi murna da duk al'umma ma da yadda aka samu wannan galaba daga wannan mutum ne da ke neman ya ɓannata ƙasa ya ɓata ta ainihin a fito sai jama'a duk a fito ana murna an wuce da kansu a ce to shi ne waɗansu wanda suka sani za su ce a san mai Hussein ne fa ji ɗan ƴar manzo Allah wasu kuma shamawan ba su sani ba su a wurinsu makiyin sarki musulmi ne kawai kuma an yi nasara a sa to har haka aka bi gari gari ko ne a taro a tare kawo kaɗin da ko a wuce sannan su je gari na gaba shi yasa ma suka yi zagaye da mai tsawo ba su bi hanya kawai daga kuba zuwa dimashik ba sai suka yi zagaye don su je muhimman birane na lokacin su je wannan garin su je wannan garin to shi ma da aka je dimash shi ma an aika mai zai daga shi an kusa isowa shi ma an ya fita tare ya fita tare shi ma duk mutanen gari an fita a je a a taya sarki musulmi murna duk an fita shi ma ya da ya fita bayan wajen ƙofar gari ya tsaya na jira a zo da kawo ka suna zaune suna jira aka ce kuma daidai lokacin da za su shiga garin gari ya duhu sai kawo kan suka bayyana don an sun soke su amma shi an nan a su an nan ainihin ana dar akowa sai ga haskensu na dukan katangan gari to shi ne ainihin har shi yazidu yawansu baitocin waƙe yana cewa lamma badar tilkar umulu nan haka ya ce na da akwai ruwayoyinsu da akan kawo yakan ɗanfi da yake akwai sigan waƙen nan daban-daban barin kawo wanda afuwan na son kawo muku wannan yadda da baitocin suke ne daban-daban bisa ruwayoyi daban-daban da aka kawo shi kenan mangorin ba shi yazid ya yi baitocin wake ne yana murna yana cewa falamma badar tilkar nan ya ce umuru shumusu ya ce nan ya ce falon ma ba da tilkar shumusu a falon ma ba da tilkar umuru ashirakat tilkar shumusu a laruba jairuni na ibar gurabu a ƙultu sa aura ta si da kadaitu minar gari mai biyu wani aka yi kawo shi da yake akwai inda ya ce minan da biyu haka nan in yaya ya ce ainihin lokacin da waɗannan kawuka suka bayyana sai kira su da shimus yayin da waɗannan ranaku wato suna haske kamar rana an sa da rana rana ke haske kawukan sai suna fito da haske kamar ranaku sauran kamar taurari shi kuma na imamu kamar rana duk kowane na haske amma hasken da sau daga fitowa daga kawukan sai in aka dubi bangon katangan ganuwan gari sai a ga haske ɗin ya dake shi kamar yadda misali da za ka kunna tocila kai saiti ɗin shi za a gan shi a jika sa a jikin bango to haka nan sai ga shi kawai yana iya ganin haske a jikin katangan rubajiru ne sunan kofar da ya je tariyan kawo kan ya ce yayin da waɗannan kawuka suka bayyana a katangar ruba juruni sai hankaka ya ƙara ni kuma na ce sa'aula ta domin su a wurin larabawa kukan hankaka yana nufin masifa kamar yadda hausawa suke da irin wannan camfi camfi kama camfi cewa idan mujiya ta yi ihu a daidai tsakiyar gidan mutane to ma'ana bala'i kenan yana nan zuwa don haka ne ma suke maganin shi sai wani kakkakke ke wani kakkakke kya cikin ke sha bakin ruwa wai an yi maganin wannan bala'i ke to wannan canfi ne to su ma laraba suna da wannan idan an kaka ya ce ka ka ka a kanka to za ka yi fitanin to yana nufin wata musiba da nan ta to shi yazidu yana jiran kawo ka da ya ga can hasken kan ya bayyana ka hasko ya duba ya duba katangan gari yana iya ganin hasken yana dukan katangan gari kawai sai ya ji hankaka a kansa yana cewa ƙa'a to ma'ana saurari masifa sai ko sai ce na ce oho ko ka yi ƙararka ko kada ka yi na riga na biya bashin da nake bin annabi wato duk abin da zai faru ya faru ba dai masifa ba yi to ta zo kawai shi ya biya bashi ya ce ya dama ainihin akwai wani bashi da sai ya karɓa wajen annabi annabi ya ci bashinsa ya kashe mashi kakanninsa to yanzu shi kuma sai ya sha alwashin sai ya rama yanzu ya kashe masa jikokinsa saboda haka shi kenan in ya so ba ma ba ko duk bala'in da zai sauka ya sauka domin ainihin da yake nan ya ce qadaitu min al-gari diyoni ne gari mai ce amma a wani ruwa lalle ya ce min al-nabi wanda ke nufin gayan bushewar zuciya da kasawa da ainihin rashin imani tunda bai ya ce ya karɓi bashinsa wajen annabi yana bin ba annabi bashin kakanninsa da aka kashe don haka ne ma ainihin ya waƙe a fadarsa yana cewa ina ma kakanninsa za su zo su ga irin wannan wanda aka kashe a badar ina ma da za su zo su ga irin nasarar da ya samu laita a shahi bai badar shi da gaske ke ya biya bashi sai rare rabe ya fi yawa ya yi tashi ya yi amma nan a kofar gari ya yi wannan waka cewa ainihin yayin da ainihin wayannan kawuka suka bayyana suna haske kamar ranaku sai ji kukan kaka ya ce ko ka yi ko ma kar ka yi duk ɗaya na riga na biya bashin da na karɓi bashin da nake bin annabi sannan aka shiga da wayannan iyalai na hussein tare da matansa da 'ya'yansa da wanda suka yi saura da iyalan gidansu wanda ba aka shiga ba aka shiga da su wajen da yazid ana ɗaɗɗaure da su da igiyoyi da suka tsaya a gabansa a wannan hali ga su a ɗaɗɗaure sai adibin hussein alaihi salam ya ce da yazid ina gabar da kai allah ya yazi menene tsammaninka da manzon allah da zai gamu a wannan hali da wannan sin me kana ganin ya gamu a wannan da manzon allah zai gamu a ya tunanin ka ya zai sai ce sai ya nuna cewa a yanyanke igiyoyin aka zo da kamar wani abu mai ɗan sun ma mai ɗan sanyi aka ɗan mammatsa a wuyar imamu zainar abidi saboda sarkoki da ya sha yayin da aka cire da aka cire sarkokin a wuyansa sai jini ya shiga gangarowa wani mutum a cikin wannan ibn afir a cikin littafinsa alkamil ya kawo wannan ruwayan cewa wani mutum bashami sai yana idan shi ya fada yana ta kallon fatima yar hussein sai ya ce mai yazid ba ni wancan baiwa in yi sadaka da ita fatima sai ta ce sai na firgita na ɗauka za a yi hakan sai na riƙe tufar gogora zainab ina ce mata ya ambata yanzu za a maishe ni baiwa sai zainab ta ce la babu karama ga wannan fasiki zai yiwu ba sai ta ce ma wannan shami ɗin kayi karya wallahi ka zafta wallahi wani imta wannan ba zai taɓa yiwa gare ka ba ko ma mai gidanka ba zai taɓa halatta ba sai ya zira ya jawo shi ya ce ka zafta wallahi inna zalika li walau shi itu an af'ala la af'alt ce kin yi ƙarya wallahi wannan ina iya mai shi ta sa aka in ga dama in sai in aika sai zainab ta ce mashi kalla wallahi ba ka sa ma ja'ala Allahu zalika laka Allah bai sa maka zaka yi ba illa an ta'arja an millatina wa tadinu bi ghairi dini sai dai ka fita daga addini mu kai wani addini ba addini ba sai yazid ya ƙara fusata jin wannan magana ya ce ni kike fuskanta da irin wannan magana wanda ya fita daga addinin allah ubanki ne da ɗan uwanki sai ta ce da addinin allah da addinin allah da addinin ubana da addinin ɗan uwana ka shirya in kai musulmi ne da kai da ubanka da addinin allah addinin ubana da addinin dan uwana da shi ka shirya yawa kai da ubanka in kai musulmi ne sai ya ce kin yi ƙarya ke maƙiyar Allah maƙiyar Allah kin yi ƙarya to ban san kowane addini zai ce zai ke yi ba ko zai ce yana addinin hubal ne in dai addinin muhammadu ne to shi ne ai ubanta ko sai ce kin yi karya yana cikin fushi sai ta ce to kai kana kana sarki kuma kana zagi da zalunci kana rinjaye da sarautanka wato yanzu ga shi kai kana da matsayin da kake da sarautanka yanzu kuma kana zage-zage kana amfani da ikon ka kake kuma sai kuma sai shiru kamar ya dan ji kunya sai bai ce kuma sai shi bashamin ya sake ce masa ni gwagwarci ya dame kuma ga shi allah ya baka bayi da yawa ba ka ba ni ɗaya ba sai shi bashamin da ya sake ce wannan yarinyar wace ce to sai da ya ce sai ya zai da ya ce mana fatima kenan yar Hussein wancan kuma zainab yar ali bin abi talib sai bashamin ya ce Hussein dan fatima kuma ali bin abi talib sai ya zira ce eh sai bashamin ya ce allah ya tsine maka yazid yanzu ‘ya'yan annabin ka kake kashewa’ sannan ka kama matan masu tansu da 'ya'yansu wallahi ni ban san haka ba na ɗauka an kamo su daga rum ne na ɗauka kamammu rum ne shi kaga wannan bashamin da yana fadan yazid ya dai kasance kasa wanda zai kasance a fadan yazid har ya ce yazid ya bashi koyanga ai kaga babba ne ko ba talaka ne ba na ga talakan gari da shi fadar sarki ce ba ya an kawo bayi ya ce ba na wancan yarinya ya kaga babban mutum ne yana ya dan babban dan majalisar yazidu amma shi ya dauka an je ne aka yaki da rumawa aka kamo to da ya hango wata yarinya ce wancan yarinya a bashi a bashi ita to da ya ji maganar da zainab take cewa ainihin sai fara sai fara tunanin wanda ke faruwa ne ta ce da addinin babanmu da addinin ubana da na dan da na da dan uwana ka shirya in kai in kai musulmi ne sai ta ga yazir ya yi shiru sai ga ka yazir ya shiru sai fara tunanin menene nake ji sai ce wannan yarinya to wai wace ce sai ce mata Fatima yar Hussein wancan fa ce Zainab yar Ali bin Abi Talib sai ce wakilin shi ya ce kana nufin wa'annan su ne wa'annan ya ce eh ya ce shi ne yayan gidan annabi yanzu ka je kaya ko ka kawo ka ji illan waya ne kawai lagairu kisa ne kawai zai ce wallahi la'al haƙan na ka bihim zan haɗa ka da su ba na ka ce da ni da aka ce ayan annabi ba to kai ma zan haɗa ka da su kai ma sai ce kawai ya masu hauni ishara aka fita da shi aka fille masu yanzu da yasa aka kawo masa kan husaini mai sarami a ya sa shi a gabansa an sa a tasa a zinare kuma matan suna kewaye da shi sai su kaina da fatima suka suna ɗagawa don su hango shi kuma yazid yana kokarin kada su gawo da suka hango su suka shiga kuka ya ce sannan yazid ya ce to a yanzu ana iya buɗe fada kowa shi shi ma ya ɗauki sandansa ya shiga zunguran wushiryan abi abdullah kamar yadda gwamnansa na kuka yi shi ma ya ce yawmun biyo mi bada tamaman kamar yadda je muka karanta cewa wannan ibn ziyar abin da ya ce kenan sai shi ma irin abin da ibn ziyar da yi kamar an ce mashi ka ji abin da ibn ziyar ya yi gwamnan ka shi ma yi amma ba an ce masa ba ne ra'ayinsu ne ya zo ɗaya sai suka yi aikinsa da zancensa ya zo iri ɗaya shi ma da sanda hannunsa ya zunguru shiryan abi abdullahi hussein sannan har wala yau kuma shi ma ya ce yau mun bai yau ba sannan ya shiga waƙe na a ba ƙaumana an yin su gona fansafar ƙawadibu fi imanina ta tsoron dama tabliku kimaman min rijalin a izzatin alaina wa hunkanu a akku wa azlam aka ce ya bin hakam dan uwan marwan bin hakam yana zaune shi ma sai ya ƙara wa yansu babobi baibaitoci a kan waƙen yazidu ya ce lihamu bi jambin tsufi adna karabati mini bin ziyadar abdi hasabil wagiri samiyatu amsa nasulha adadul hasa walaisar anar mustapha yau min nasli shi kuma sai ya mishi kamar ya yi mishi raddi amma mamaki shi ya haya bin hakan dan uwan marwan bin hakan to ta yiwu yanzu kuma tun da daɗa da daidai da aka yi bade marwan dan marwan da ban alaji marwan bin hakan nan da yake ba gwamnan madina shawarar a da kan hussein tun a madina to kuma sai gashi kaninsa shi a fadan yazid shi kuma sai da ya ji yazid yana waƙe yana cewa mutanenmu sun ƙi mana nasiha wato su karɓi nasiha mu sai aka yi sai dai da aka shekar da jine ne to ga shi mutanen da da muke ganin su suna da daraja a wurinmu yanzu sun zo sun saba zumunci sun zalunce mu yana nufin su wannan yanzu zalunci suka yi shine jira'in zalunci ne aka dallo mutu to shi kuma sai ce lihamun bijan bin tsuffi adana karabatin minimini ziyadar abdi a hasabil wagal sami سمية أمسى نسلها عدد الحصى وليس الآن المصطفى يوم من نسلي yace yau wato kenan a ce sumayya yanzu 'ya'yanta ne suka haɗu amma 'ya'yan mustapha yau su ne ake kashe wato yanzu ɗan ziyad abadi dama aka ana ce musu ziyad ana ce masa ziyad baba ana ce masa ziyad bin abd aka yi ce masa sai aka dawo ana ce masa wai da abu da abu abu muawiya yace dan uwansa ne sai ana ce mashi ziyad dan abu sufyan mutane sai suna ce mashi ziyad dan wajen baba tun da ba san waye ba to shi kuma wannan sai ya komar da shi da inda yake sai yake cewa minin zini diyadin abadi hasabi wage wanda yake daga dan diyar wanda yake bawa wanda yake bai da daraja yau gashi ko 'ya'yan sumaye ita ce ta yadu 'ya'yan mustapha kuwa su su ne yanzu ake yaka sai yazid ya buge shi a kirje sai ce uskut la ummala ima mutane shiru la ummala kamar zagi ne amma aƙila zainab yayin da ta ga kan ɗan uwanta an zo da shi an sa gaban yazidu a tasa abin da yake faruwa da shi sai ta keta rigarta ta yi magana da zuciya mai baƙin ciki magana mai sosare tana ya husaina a يا حبيب رسول الله يا ابن مكة ومناء يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء تنقل sannan shi ne sai shi ya zido ya shiga ya shi kuma shiga waƙe na murna ya ce laita a shahi bi badirin shahid jaza'ar خرج من وقع الأسر لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشع قد قتلنا القرم من سادتهم وعدلناهم ببدر فاعتذر ليت من لست من هندف من هندف إلا أن أنتقل من بني أحمد ما كان فعل لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل a cikin baitotin yazidu abinda yake cewa shine ina ma kakanninsa sun wanda suka halarci badar sun ga wannan abin da yanzu irin nasarar da yi wato ainihin kakanninsa su utuba da shaiba kenan da ɗan utuba mai suna walid da aka kashe a ranar badar a mubaraza da ali da hamza da ubaida duk 'ya'yan abdul muttalib ya'ya da jikokin abdul muttalib hamza dan abdul muttalib ali bin abi talib bin abdul muttalib shi kuma ubaida bin al-harith bin abdul muttalib biyu jikokin abdul muttalib ɗaya dan abdul muttalib su suka fafata da su suka karkashe su suna cikin asabul kalif to shine yake ce ma ina ma yau da za su zo yau wanda aka kwama da su aka kashe a badar din nan yau da za su zo su ga gashi kuma irin yadda yanzu ga jikokin wannan wayannan da suka karkashe su nan yau ga su masu shi ma yara masu ya ce la'ahallu wasu ta hannu fara da sun ce ahalan wasu ahalan saboda gurin su sun ce yawa ya zidu yawa ya zidu ci gaba la tusha ci gaba shal kamar tambalewa hannu ma'ana ci gaba ke ƙara ƙaimi ya ce ƙarƙatar na ƙaramamin sadadi mun kashe gwarazan shugabanninsu wadal na bi badarin fatada mun yi masu murama da badar yanzu an yi tawari sun mana badar mun masu karba an yi tawari adal nahun da badarin fata an ware biyu da biyu sun ci ma a can biyu mun ci biyu ba man rama ba to shi ramon badar la'ibat hashimu bil mulki fala خبر جاء ولا وحي نزل hashimu bayanai banu hashim sun yi wasa da mulki sun yi wasa da mulki ba wani labarin da ya zo ba wani wahayin da ya sauka abinda abinda yazid yake nufi da shi shine su da farko dai su banu hashim sun fito da bayanin cewa an masu wahayi wato an ce wani a cikinsu ya ce shi annabi ne an mashi wahayi yana jin maganar sama jama'a suka bi shi aka gaba mulki to yau mulkin mun kwace sun yi dabarar mulki mu kuma mun kwace ba wani wahayi da ya sauka ba wani labarin da ya zo daga sama ko kuma yanzu su suna ganin tun da su suka zo da addinin da ya kafa mulki suna tsamman za su gaba da mulki ne to mun kwaci to ba wani wahayi da yanzu abu magana wannan maganan yazidu malaman jama'a da suka karanta wa'annan su ya kuma ga ya inganta daga yazidu sun ce wa'annan kalmomi sarahatan kalmomi ne na kafirci ya nuna ya fita addini shi bai yadda akwai wahayi ba bai yadda akwai wani wahayin da ya sauka ba bayan da ya wa'annan masal da wa'annan baitoti ne fa ita sai da zainab ita kuma ta miƙe ta yi magana kuduban tana a fadan yazidu ya fi hudubanta a kufa huduban da ta yi jama'a a kufa wanda ko shi man ci ainihin yana bukatan darasi ne to hudubar ta a fadan yazidu ta fi shiga jiki don sai da ta ratsa yazidu yazidu sai bai iya mallakan kansa ba bayan da ya je ya ce wannan hudu ba ya ce ya sai hatu da kuma min sawa'i ma a wannan nauhu minan nawa'i ko mautu a wani wuri ma ma a wannan nauhu nan ya ce minan nawa'i wato ainihin baitocin sun kaɗa shi ce kai wannan wannan wannan karar wato ainihin ta ta girgiza shi wato ma wato ainihin mutuwa ma ta fi sauki daga jin wannan irin magana to ina jin hudubar akila zainab sai dai mu karanta a nan gaba saboda kurewar lokaci insha Allah don yanzu muka fara batun hudubanta to kun ba za mu kare ba lokaci zai kai ko da yake muna da 'yan kwanaki kaɗan in duk lokacin ya ƙure mana ba mu iya kammala duk abin da muke son mu kammala ba to shi kenan sai mu yi bi shi sarwa kawai ko yanzu ma yana bin shi da ɗan sauri sauri ne yana da kyau a mu tunatar da junanmu abin da ya faru ne har ya zuwa komawan iyali ɗin madina to kuma da yake bana ashuranmu sun zo mana da wa'insu yazidawa sun zo mana da wa'insu sun mana yazidanci bana ya sa kuma sai muka koma muna magana wa'insu abubuwa daban wanda da yadda muka saba ne da da ba mu tsaya mana magana kan waƙoƙin yanzu ba da sai mu shagalta da waƙoƙin da sai mu sami lokaci mai magana kan na da to sai wasu kuma suka zo mana da na yanzu kuma har yanzu ma ba su bari ba suna nan akan bakansu akan za su ci gaba za su ci gaba ne da aniyarsu to sai zama na magana dangane da irin abubuwan da suka yi da wanda suke nufin yi shi ya hana mu mu kammala abin da muka so mu yi na na kawo tarihin abin da ya faru to kuma kamar yadda na faɗi cewa makasudin kawo tarihin bayan tunatar da mu juna akan ga kan wannan dundun mun yi a baya ba ɗaya ba biyu sai dai shi tunatarwa kullum yana amfanin wanda ya ji wanda ya dama ya ji ya sake ji wanda kuma bai sani ba bai taɓa ji ba yanzu kuma ya ji amma na san a baya mun fi bin wannan abin da nake karanta mana da bayani fiye da na yanzu kamar yanzu takaitawa muke akan wanda muka yi da to sannan kuma in aka zo ana ɗaukan darussa daga abin da ya faru to ainihin yana da kyau ya zama za ka iya karanta darasin da ke abin ya faru ne in ka san abin da ya faru to kuma ko ba komai akwai daga cikin manufofin zaman mu dinnan akwai ɗebe shubaha da ƙarairayi da mutane suka da baibe al'amarin waƙen nan da shi sun so su rufe shi rijim ya zama ba a sani ba samsam da ya gagara sai suka da baibe shi da ƙarairayi suna nema ma waɗanda suka aika aika dinnan uzuri har yanzu ba su daina ba har yanzu zancen nan da muke bayan wanda littattafan da suka rubuta a baya yanzu ma suna faɗan suna shaci faɗi ma ka ji mutum kawai ya miƙe yana ta baka bayanin abubuwa kamar ina ya rasa inda inda har ma akwai wanda ya rubuta littafi yana faɗin abin da ya faru ya ce lokacin da labari ya je dimashq cewa an kashe hussein yazid ya kuka duk banu umayya suka yi ta guga to amma littafi ne rubuta shi ba zamani ne littafi ne amma ke rubuta ba ko kunya idan ka yi rubutu ƙa'idan rubutu kana ba da muraja'a kana cewa ina ka samu magana shi wannan ya rubuta ina ya sami wannan magana ga wuce haka kawai rubuta tamamin kamar da sukan hau mun bari su ta maganganu da abin da ransu ya ga dama kuma ji an ce a nan ma har masu a wasu raye sun wai sun yi wa'azi suna bayanin ashura ba kamar yadda karerayin yan shi'a suke cewa kaza to irin wa'annan kawai sai a dabai bai abu da karerayi to amma karya ta riga ta kare abin da ya faru ta kamai mai lazim ne a sani kuma wani abu ne wanda yake zaunan ne a tarihi al misali zo magana na anjima insha Allah ma tsora akai na bayanin irin kalaman da suka yi da ko me yake nufi kuma menene mai hankali zai fahimta daga irin wannan kalamai da ayyuka da suka aikata kuma ko wannan zai ba da dama wani mai nema masu uzuri ya iya sama masu uzuri amma su ba su nema ma kansu uzuri ba dobi yazid da yake cewa ba hankaka in ya yi kuka yana nufin masiba na tafi ya ce oho kai ta kukan ka wato ma'ana ko masiba za ta sauka ta sauka na rama abin da annabi ya mana to shi shi kaga ce ko mai zai faru ya faru ya rama to amma wani yawo ya zo yana nema mashi uzuri shi bai yana wa kansa uzuri ya ce ya rama ne ko ba zai faru ma'ana ko da wutan jahannama ne je ta shiga ko wasu ba zai ba su oho dai ba dai ba dai annabi ya kashe masa kakanninsa ba to shi ma ya kashe jikokinsa to ba kuma shi ma ya ce yawon ba yawon badar insha Allah ran bayanin wannan insha Allah bayan sallah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin